الرحيم أولئك الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم اللهم أقلنا بظلمات الوهم وأقلنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا التقوى وفضلك وانشر علينا بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انت العفو ما علمتني وأعده إلي عند عظمي إليك ولا تنفر يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه بالماء مدين قال عزيزي أن يهديني سواء السبيل
نعم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهدي لي سواء السبيل lokacin da annabi Musa ya fita daga garin Misra bayan ya kashe kibtiyin nan ana neman da shi ma wala kashe shi Allah yana ba mu labarin ya ce wala ma ta wuce a tuka a Maryam lokacin da annabi Musa ya fuskanci shashin garin Maryam ai kasada ya nufi shashin garin Maryam da wani da fuskarsa shi ne tawajjaha الغلو والمنكر يتوجه يوم السنة بالمنكر أي جهة عشاش مدينة القاع وهي قرية شعيب مدينة يتشي كالنس الذي شعيب مسيرة ثمانية أيام من يسرى نيسان دا غلو يسرى تبيع معنا كفر سميت بمدينة ابن إبراهيم an ambace da da sunan madiyana dan annabi ibrahim alaihi salam ina fata wannan yawanci annabi ibrahim an sani isma'il da ishaq ya ayar ka guda hudu akwai isma'il akwai ishaq akwai maryam akwai madayi su ne yayan annabi ibrahim وإنما لم يصرح في القرآن بمدين ومداين فأبين سونا مدين ومداين الشعر والآلبة لأنهما لم يكونا نبيين ورسول النبوة yawancin kisa ta annabawa da Allah ya zana labarin shi a Muhammad amma yawancin mutane da su aka mai tsaka mu da su a nan Ibrahim asalin asalin madiyana kai sunan tsani na annabi ibrahim wanda shi ne ya kafa garin madiyana sunniyar sai aka ambaci da madiyana ibn ibrahim annabi musa ya fuskanci wannan gari na madiyana walam yakun ya'rifu tariqaha kuma shi da san hanyar ta shi da niyyar sa zai je madiyana amma bai taɓa zuwa ba kuma bai san hanya ba to da ya fito ya fuskanci madiyana yana tafiya kala sai ya ce a tsara biya an yi hajiye min tsawo a gari ya kawo kalmar asa ta kusanta amma kuma ya kawo da tattalikar addu'a yana roƙon Allah ya ji ubangiji na an yi hajiye min shirya da ni tsawo a gari madaidaiciyar ta wani ai kafa da tsariki matsakaiciyar hanya ai a tsarikar wasu hanya matsakaiciyar إليها هو كالمدينة فأرسل الله ملكا أدليل وأن الدعاء لي أصار في أن يهدي لي سواء المبين لأن لا يحبونك ملائكة يجي أن لك أقول سلا لكما تباشي عن الملائكة لذا بقى أبو يوسف كبير ويوم أنا أجوع هذا قدم فقد يجي نواك من أيضا المدينة لما تمت للوجود فانطلق به وانما لا كي يتبع bayyana sallallahu alaihi wasallam
ولما ولد رحمتنا لولد عليه أمة من الناس يقولون
lokacin da annabi Musa ya fito daga Misra yana da zuwa garin Madiyana wa tare da ya fito ne bila wajin ba tare da wuri ba mutumin da ake yi masa za a kashe ina ya ga damar ɗaukar mutum wala rafiqa babu abokin tafiya wala na kulla ta'amu ba ya abinci a wajen tafiya ta ga illa wa kun shajar da sakin bishiya wa nabatul ardi da sulan nasa in ya samu ɗan itaciya ya ci in ya samu wani ganyen bishiya in ya daga ganyen bishiya ba sai ya ci ciyawa ta ce da ba su yara hatta ri'at kudrata hu har sai da aka ga kora kora ganyen ciyawa fi batinihi min khariji daga cikinsa ta cikin jikinsa launin fata jikinsa حتى فارق جميع ونوبات الكورة الكورة بالخارج الجوي وما وصل إلى مدينة بصادقها كمن مدينة بعد وقع كف قدمين هل سيد كفا ينسكي قفاقون تسوك فاتي saboda mai yawan tafiya sun suɗe shi kuma ya rame saboda ba yi da abinci sai ganye da ciyawa saboda haka hukun da za ka manta kalmi da za a yi masa daidai ya biya mar yawa yana tafiya yana zubarewa har ta kalmi ya ya fadi ma bai sani ba wa huwa awwal ibtila'i min Allah li Musa wannan shine farkon jarrabawa da Allah ya wa annabi Musa inda a baya da ya ta ne a gidan sa wannan gidan Fir'auna har ana ce masa ma dan Fir'auna ka abinci irin na karakai yake ci kuma irin na karakai yake daurawa abun hawa irin na sarauta yake amma ya buga shi ya kuma yana cin bishiya ganyen bishiya da kuma ciyawa wannan shi ne farkon ibtilai to haka dai annabi Musa ya tafi zuwa garin Madiyana walan ma warada ma a Madiyana yayin da annabi Musa ya zo wajen ruwan nan na garin Madiyana asalin ruwan bi'irar rijiya ne fiha a cikin garin Madiyana katuwar rijiya ce wanda a cikinta mutanen da suke ɗiba ruwan sha kuma da ita ne ake shayar da dabbobi wanda ya dawo daga kiwo wajen wannan rijiyar da zo ya jawo ruwa ya shayar da dabbobi ina fata gani wato an kira ma'a ba a kira bi'iran ba min ba da tafi ne ta shaƙi bi ismi mahalli an kira sunan ruwa amma kuma rijiya ake nufi ai wasala ya lokacin da ya karu zuwa wata wannan rijiyar ita kuma rijiyar a bayan gari take kafin a shigo gari to da ya zo wajen rijiyar nan waje da alaihi ummatan sai ya tarar da tarin mutane ai jama'atin jama'a masu yawa a wajen wannan ruwa jama'atan ko ummatan minan nasi taron jama'a na mutane ya tsuna mawashi ya suna shayar da dabbobinsu ومن دونه امرأتين
وَرَبَّنَا مِنْ دُونِهِمْ وَعَدَيْنِ فَلُولَا إِنْ
kala ta sai su biyu suka ce la da su mu ai ba ma sha da dabbobin mu hatta yi zira bil'awu har sai makiyayin nan sun gama sha da dabbobin a bil'awu jan kuraki jami'a na makiyayi ai yanki una hasan sun komo yin su tsakayin daga shayarwar naku kawfan zihari domin tsoron gogayya da maza shi ya sa mu ba ma shayar da jimakanmu sai duk makiyaya sun gama shayar da dabbobin ya zama ba kowa ba naski sai mu ma mu je mu shayar da namu jimakan wa bi qira'ati a cikin wata qira'a ya zo da yasduru ri'a ta mu qira'a hatta yusdira ri'a ko har sai makiyaya sun kone dabbobin wannan kira'a kuma yasduru su kansu kenan arri'a'u yasduru sun baro wurin nuna rubai ai ya fi kuma washi yau har sai sun juyar da dabbobin su an ma isa wani musulun wannan ruwan sannan mu mu sai mu shayar da dabbobin suka ce dalilin da ya sa kuma mu ne muke shayar da dabbobi wa abuna baban mu shehu zaki da mai kabiru babba ya tsufa Allah ya tsaro an yaskiya ba zai samu iko da zai shayar da dabbobi ba in yana yi har ya tsufa ƙarfinsa ya ƙare kuma bai da wani ɗa namiji da zai ci gaba da wannan aikin dole dai su ƴaƴansa matan su za su yi kiwon kuma su za su shayar da dabbobi ba ta ƙara kuma فلئنهما ثم تولي إلى الذل فقال رب إني لما فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فسقالهما annabi Musa sai ya shayar musu da wannan tumakai nasu min bi'ir ukura amma daga wata rijiya daban wato rijiyoyin guda biyu ne a bayan gari ɗaya an aje ta kamar ɗan tara ko ruwa idan rani ya yi rani waccan rijiyar ana samun ƙarancin ruwa a cikin ta to sai a zo a buɗe ɗayar ita ma a dinga amfani da ita to a wannan lokacin shi annabi Musa da ya tashi taimaka musu wajen shayarwa bai sai ya shiga cikin sauran mutanen gari da suke shayarwa a asalin rijiyar da ake shayarwa sai ya je ya shayar musu da tumakan min bi'ir ukura daga wata rijiya da ban bi kurbiya da yake kusa da wancan da ake shayarwa rafa'a hajaran ya ɗauke dutse an haka wani bashi wannan rijiya domin kada wasu masu son zuciya da su zuwa asalin rijiyar da aka yi don kowa ya shayar a kyale waccan wanda aka ajiye ta istara sai lokaci sai rani ya yi sai aka nemo katon dutse wanda mutum da ya ko biyu ko uku ba za su iya ture wani dutsen babban da tana su ja ruwa a wannan rijiya shi kwanan da musa yana zuwa shi kadai ya ture wannan dutsen la yarfa'u dutsen ba wanda zai iya daga shi illa asharatu anfusin sai rayukan mutane guda goma wannan shine adadi ba shi gabanta imamu sawo yace wakila talatuna kai a wani kauli ba aka ce dutsen mutum talatin da suke iya daga shi wakila wani kauli aka ce arba'una mutum arba'in ne amma shi kadai ya zo ya ture wannan dutsen bayan ya ture ya shayar musu da tumakan gaba da su da dabbobin suka koshi sun matawalla ilar zil sannan sai ya juya zuwa wajen inuwa ai in sarrafa ya juya ilar zil zuwa wajen inuwa domin dama ya shigo garin ne da hanci tunda har makiyaya sun dawo daga kiwo an fara shayar da dabbobi kaga rana ta fara ɗagawa shi kuma daga ƙarshe-ƙarshe ya fara aikin shayarwa lokacin da ya gama rana ta gama takewa sosai ya koma wajen inuwa ilan zilli zuwa wajen inuwa ne kamuratin ta bishiyar magarya min shiddati hada shamin saboda tsananin zafin rana wa huwa jayin kuma gashi yana cikin gashi kuma yanzu ya zo- ya yi aikin karfi ko aikin wahala na jan ruwa kaga dole yunwa za ta kan fa qala sai yace rabbi inni ma anzalta ilayya min khairin fakir rabbi ya ubangiji ne cewa ni fakiru mabukaci ne min khairin na abinci khairin ana ai da hannu abinci shine alheri ana ya ubangiji ni fa ina da tsananin buƙatar abinci lima an zanta domin halin da ka saukar ilayya gare ni wannan hali da ka jefa ni a ciki ga ni ba ni da komai kuma ga yunwa ta kama ni ina buƙatar abinci fakirun ma'anarsa muzadu mabukaci faraja'ata ila abihima sai waɗannan 'yan mata 'ya'yan annabi sha'ibu sai suka koma wajen babansu fi zamanin aƙalla min ma karantar ji'alibi cikin lokaci mafi ƙaranci daga lokacin da suka saba komawa gida tunda a ƙa'ida ta sun jira kowa ya gama shayarwa ya zama ba kowa a bakin rijiyar sannan kuma za su fara aikin shayarwa kuma aiki ne na 'ya'ya mata kaga ba sauri zai ba ba sa komawa gida sai la'asar lis sannan kuma su je su yi kokarin dafa wa babansa abinci to sai ya ga sun dawo da wuri ba yadda suka saba dawowa ba fasa'alahu ma an zali sai ya tambaye su game da wannan ne dalilin da ya kuka dawo ko dai kun je kun yi abin da na hana kun shiga cikin maza kun shayar da ruwa tare da sauran mutane akbara tahu biman ta'alahu ma sai suka ba shi labarin mutumin da ya share musu da dabbobi shi ne annabi Musa. Faƙala da ilahu ma sai shi annabi Shu'aibu ya gaya wa ɗaya daga cikin ƴaƴayen nasu. Inda ihili ki je ki kira wani shi. Yadda suka siffanta masa shi suka gaya masa kuma alama dai ba ɗan gari ba ne ba ne. Kuma akwai buƙatar kamar akwai alamar timuwa da kuma yunwa a tare da shi yana da buƙatar taimako. wanda ya fi wannan zai tausayi ya kama shi duk da bai gani ba ga shi kuma ya taimaka wa ƴaƴan sai ce idda ihi liki da ke kira mu shi shi ne ƙara da ala ala ya fata an yi ila ku فجعلكم إهدي وما في على السياح قالت إن علي فليبلغ عشر مرات صلاة فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نذرت من القوم الظالمين
faja'atu ihdahuma Allah ya ce sai ɗaya daga cikin waɗannan ƴaƴa mata na annabi Shu'aibu ne ta zo wajen annabi Musa tamshi tana tafiya a nafsi ya'i amma tare da jin kunya alatin nan bi ma'ana ba a nafsi ya ai ma nafsi ya'i tare da jin kunya ai wa bi atan kun jir'iha ala wajhiha tana mai kora hannun rigarta a kan fuskar haya a domin kunya minu ga annabi Musa. Kalar da zama wajen da ce inna abi ya tsuwa. Hakika babana yana kiranka da ya bizi ya ka ajira masa aidala domin ya saka maka ladan shayarwar da kai mana. Ba a ja ba ha mun kiran fi nafsi aka zan kudura. tunda an ce ana kiransa ya amfa masa zai je wajen da ake kira amma mun kira zunubi a ransa yana inkarin akabar kujirar karɓar lada saboda shi alama da ya gani ka an na ƙasa gasin mukafa ana kamar can ta yi nufin yi masa sakayya ne a kan aikin da ya musu na shayarwa kamar ta ta gaya wa babar da cewa ai wani ya shayar mana dabbobin mutu ai a je a kira shi a biya shi ladan aikin ne ya amsa zai je kira amma a ransa yana inkarin karɓar ladan aikin wato yana ya kudura ko an biya shi ba zai karɓa ba. in kana min man yuriduwa in har baban nasu wato ka an na kasarsin mukafa haka kamar ita din yadda ya gane alamar da babban ana nufin za a ban sakayya ne in kana min man yuridu wa in ya kasance daga cikin wanda yake neman abu sakai shi a nan ko zan ke in har yana so a ban sakai a kan aiki da yayi to kamar ta zo da jami'ar a je a wata biya shi da aiki da yayi amma ba a gaya masa yi a bakin ka ba ita ma bakin masa dai ka zo mu je a baka ladan shayarwar da kai kawai inda abiyar kuka to ai kashe an fara da yake ya ka ajira ba ta yi talala fa mashak bai mai dai shi ke nan sai ka wuce tunda shi ba ko ne bai san gari ba kuma bai san ina ne gidan su ba ya shiga gari dole ka ga take za ta nuna maka hanya kuma dole sai ta wuce gaba shi kuma yana wuce a baya ba mace sai ta yi tafiya bai mai yin gaban annabi Musa shi kuma yana wuce a baya wa ja'alat rihu tadribu sawbaha sai iska take daukar tufafinta fatan kashi kusa tsaya sai ƙaurinta yake yayewa annabi Musa sai ga ƙaurinta shi kuma da yake Allah ya sa shi mutum ne mai kunya da kuma tsantsani fa qala la sai ta fata shi kalmi ki dawo ki dinga tafiya a baya wa dalili ala ta yi ko ki dinga nuna mun hanya kin idan muna tafiya ki ce dama za ka ko hawa za ka shikenan fa fa'ala sai ta aikata sai ta dawo bayan shi ya wuce gaba to haka suka taho idan an ji a abaha an yi wajen babarta da zuwa shu'aibu alaihi salam ya tara ai shi da annabi shu'aibu alaihi salam wa indahu asha'an ya tarar da annabi shu'aibu ya tanadi abinci fa qala lahu idrib fa ta'asha kaje masa ka zauna ka ci abinci ka gwanda yana nuna dare ya yi al'asha'u abincin dare ne shi ma shi ma fa ta'asha ɗin ka ci abincin dare qala أخاف أن يكون عوضا مما تقيم لهما لأن موسى يقول إن القرون إن شعب سنة كان يزمع عوضا شيء المسلم يقول هذا مما تقيم لهما كعوضا شاير مثلا ومن لهم يا فقوة أعلم لكن وإن أهل بيت الله يقلب على عمل غير الإيوان يتلوكما متانا ونجداني da ba ba neman sakayya a kan dukkan wani aikin alherin da mutum shi da ma alaƙa har da Allah ya yi da zai yi taimaka musu da ya tausaya mu cewa wa abuna shekul kabiru ba ku gudun da ne babba ya kuma ba zai iya shayarwa ba dole ne ta samu ya wuce zuwa wani tsayi ya yi da jami'ar taimako a shi kuma ita ta ce inna abiyar kukan ya fi da ya ka ajira ma ta kai ta nan babana yana kiran da wuri ya saba maka ladan shayar da ka kai mana to yake mu kuma ga mu ahlu baitin la tuzu ala amali ghairi iwan mu mutanen wani gida da ba ma neman sakayya ga dukkan wani ake alheri da muke to da aka ce za a baki da wani lokaci da abinci kala la tuzu a shi ba shi قال النبي شعيب فالشيء ده موسى yake a kafa ya kuna iwara min ma ta aiku da ma ina tsoron in da ci abincin nan kai zama shi ne ladan aikin da nayi na shayarwa qala la sai annabi shaibu yake maka a wannan abinci ba shi ne ladan aikin da kai nake ba ko shayarwa da kai wannan adati wa adatu abati da annabi shaibu mu al'ada ta da al'adar kiyaye na da kakanni na lokacin zai gana ba muna ɗaukar nauyin bako duk bakon da aka yi a garin nan kusan mu ne muke ɗaukar nauyin da muke ba shi abinci ko ba kai wannan aiki na sharuwa ba a matsayin da na bako za ba ka cancanci ba a abinci al'adar mu ce al'adar gidanmu ne da kiyaye da kakanni ba mu ci mu ɗa'a ba kuma muna ciyar da abinci da yan gari gari ya wuce wancan bukaru da kira sai ki dama ranar baki a mutum da ake shiryawa don bako shi da kira mukalli muna jin ranar arzai ba bako wani mu tsawa muna shirya abinci da mabukata to da ya fi wannan ba a kala annabi musa sai ya take ya ci wannan abinci ba ka bari wuce hajji ka zo ana ci abinci a kan kwanci da jira ana cin abinci a nan Musa ya kwashe labarin halin da yake ya tsaya a nan shari'a. Tsada ta'ala, wannan ma ja a wu yayin da annabi Musa ya kowa annabi Shu'aib. Wa kasta alaihi kanasa ya da labarin da ne. Alkasar wanda ibnu Bangare ne da ma'adar makasus amma yana zama ma'adar ibnu Mas'ul makasus da Mas'ul أو أول سلاح وقص عليه المقصود يكسر كامة أبو يكسر كامة kuma ka ce wa ƙasa alai ƙasar ya kistanta masa kista kaga shi ma dai ma'anar za ta fita amma dai asalin da dabarar almahasus abin kistanta yin kafin yin kirfi shi ne kisan da yawa wannan baki buɗa ya gaya masa dalilin fitowarsa ana neman sa ne za a kashe shi a dalilin ya kashe wani kirfi wa qatluhu qatlahu yuslimu su da suka yi za su kashe shi ma wa qawluhu da tsoron da yake min min fir'auna da tashabbus fir'aun qala ya annabi ya ce la ta karka ji tsoro da daular yin alƙawli zalimina ai ka tsira daga mutanen nan azzalimai su ne fir'auna da mutanen in la tu qala li fir'auna ala madina domin fir'auna bai da shi ko a ƙasar madina yana da shi ko ne a ƙasar misra da kewayenta amma garin madiyana ba ya ƙarƙashin ikon tun da har ka zo nan to da dauka min alƙawarin zalimi ka tsira daga sharrin mutane a zalimai ƙarfin yoro Kaga cikin dahu ma sai dai da zargi waɗannan ƴaƴa mata na annabi Shu'aibu zace وهي مرسلة إذا سرعك أي كلمة كراج أما الكبرى فوت شيء لنسكي يعين أو الكبرى فقرما أو مكانا الله أعلم كتب معلومين إن يتعالي ولي يجعي فقرشي ولكم يجعي كلمتي kuma dai wannan duk da ita ce wanda aka aura maka sai ta ce ya abadi ya babani ista'ajiru ka ɗauki hayar samana a ita kiɗo a jira ka ɗauke shi ɗan ƙwadago ya agana mana da zai zuka shi wannan goro mu ma mu samu mu huta ai ka ɗauke shi ɗan ƙwadago badala na da zai zuka kiwon dabbobi a maimakon mu wato ya zama musanyen mu wajen kiwo da shayarwa inna khayra mulazal qawiyul amin hakika mafi alherin wanda ya kamata ka ɗauke shi ƙwadago shi ne alƙaruru da mutum ne mai ƙarfi al'amiru kuma amintacce ina fata ita ta ga ƙarfi a mutum da inda dutsen da mutum ko ka ko ka ko arba'in yake iya ɗauka shi kaɗai ya tuni kuma ta ga amincinsa ai in ta jiru da kuwatihi wa amanati ka ɗauki ka wato ka ɗauki hayarsa da kuwatihi domin ƙarfin da yake da shi وأمانته لهم أمانة إليه فتعالى أبو سالم شابي يكن بين سوى الجنة فتمدى wannan labarin da yake cewa yana da ƙarfi yana da hauri ba aka ba wani bi mata kaddama sai ta ba shi labarin abin da ya gabata bin rafi hadarar biri na kauce dutsen rijiyar nan da ya shi kaɗai wajen kauni da kuma maganar da ya gaya mana cewa in shi khalifi ki dawo shi tafiya a baya na ka wanda akwai amana wa ziyadatan kama tsari ƙarin abinda alƙur'ani ya kawo ba an na haka ma ya ake lokacin da ta je wajen ka inda abin ya kuka ya fi ya fi ajala ma ka kai da lafiya lokacin da ta je wajen ka wa alima biya ya gane cewa ita ce take zuwa wajen ka وفراغه وكيف كنت تكلم ولم يرفعه بالقدر كان كما يكلم حتى كما بغلب بسنة يعني تاشي وارد ثم رجبا في عدم الشعب يبقى أي في إلقاء يمكن يعورا متسين من السجاء آيات الله ثم جياته بسنة من كنيا من كفة حاموة لكما أمانة لكما قريبين قال
قال إني أريد أن أوتيك إحدى ابنتي هاتين ألا أستأجرني ألا أستأجرني ثمانية جدد فإن أطمعت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك فتجدني إن شاء الله من الصالحين
sai annabi shaibu ya ce wa annabi musa inni uridu an unki haka ni dabna tayyahatai inni ya ce wa cewa ne ko ku yi kina nufin an kunci haka na aura maka ihda ibna tayya tayya ya ya ya nan na wa mata guda biyu hatin waɗannan da nake gani wahiyar kubura abin ma wa da muke zaba ne aka sai take babbar ya nuna maka kubura ke zama wa maka wani au kubura ko kuma karamaci ɗayan biyun da ya ci ya ce ke gaba tayya hatin za a ɗora maka ɗayan ‘ya'yan nan nawa mata guda biyu. Ala amma guda sharaɗin an tajura ni za ka yi min ƙwadago, ta kunu ajiran za ka zama ɗan ƙwadago ne gurabi gare ni, fi ra'ayi ga nan cikin kiwon waɗannan tumakai na. Wato kiwon da zai yi shi ne a matsayin sadakin auren wannan ya ta annabi shu'ayi. alaƙin wato zuwa wanda sharafi ne shi ne kuma sadakin ba ka zun da goro na shayar da na kiwon dabbobi samaniya idan tsawon shekaru takwas idan da aisi nina tsawon shekara takwas fa in azamanta ashirin idan ka cika shekara goma kan aure biyu akan takwas ai ra'ayi ashirin sinina idan ka cika ciwo na shekara goma famin in duka wannan ganin damar ka ne famin in duka tamamu wannan suka shekara biyu akan takwas zama goma wannan min in duka daga gare ka ni dai akalla dai a samu shekara takwas in ka cika goma to wannan kuma ganin damar ka ne wa ma'uridu ana shuka alaika ni ba na muku da tsananta maka ishtirakin ashin da sharɗanta maka sai ka yi kiwo na shekara goma فالجميع إن شاء الله من الصالحين الله سبحانه وتعالى kuma za ka same ni in Allah ya ya kawo in sha Allah dukkan bazuki domin neman sanya albarkar sunan Allah a cikin wannan yarjejeniya ta su amma ba haka ba za ba shi a kan shi ba min al-qadi idan ba ya cikin tsada ba ya kula annabi amma da neman albarkar sunan Allah ya yi cikin sharafin da ya yarjejeniya sai yake in zai kayar da wannan sharafi za ka yi mun aikin kiwon dabbobi na shekara ta farko to duka za ka sami insha Allah ina da cikin salihan bayi mutanen kirki alwaji na masu cikawa bin halin da alkawarin da suka ɗauka ba za ka sami da na ci amana da kamun wahala kuma na karwa maka alkawari ba.
قال ذلك بيني وبينك أيما رجلين بقيتما رجلان عليه والله على ما نقول وكيل قال فعلا بالنفاية ذلك الذي قلته وأن أقول لك بدا نشرة ينشي ونشر كما كفر يقولون بيني وبينك الأول لي نشرة مكاننا لكي أيما العجلين قضيت هو الندى من شمال الزوحة أولادي له كل كاوة حينا الثمان شكرا كفر كنا أوكا أو الأجر هو شكرا قولا وما أشير فضل أي ما العجلين الباشرة معنى أي العجلين قضيت sai aka sa ma za'ida ai ra'ayin kowanne lokaci na hukunta yin ciwo da yin gare shi shekara takwas ɗin na ɗauka na cika ko kuma shekara goma faratu na gama gudu na wannan ajali sai daga cikin biyu to ba za ku zuwa na alai to ba za ba shi shiki kuma a gare ni in nace takwas ɗin na zaɓa a ƙarshe to ba za a yi min shishigi bi ɗalibin ziyarati a da neman ƙari a kan tafarki in ma goma na ɗauka na cika to ba goma tana cika ba za a ce to da na yi gyara ko na wata shida ko wata uku ko ƙari da kala shi ba ka ya kawo za ta sharfi yawon yaji amma da yanke tafarkin zai yi ko goma ba sannan zai ce wallahu alama da kudu wakilu yake amma Allah kamar shi ma ya shigo da sunan Allah a cikin wannan yankin ne bayan shi a cikin shi an yi wasu isa da jini insha Allah shi girma ya ce wallahu ala ma na kulu wakilu Allah shi ne wakili ala ma na kulu abu ma'arun da muke wani ana wa an dalila abu da ka faɗa Allah shi ne wakili da mana hafizu au ko kuma shahidu duka yana da ruwa Allah shi ne shaida akan wannan abun da muka yi na yarjejeniya tsakanina da mu fatamman aqdu to anan ne wannan kudura sharafi na wannan farko ya cika zalika da wannan cikon magana da annabi Musa yi wallahu ala ma naqulu wakil wa amara shu'aibu ibnatahu annabi shu'aibu ne ya umarci yarsa an tu'biya Musa asar da yarsa bawa annabi Musa sallama tunda yanzu za a fara ciwo ciwo ai zai sallama in ko dama bai san shi ma ya ake ciwo mutum da ya tashi gidan ka ɗauka gidan ka auna ya shi yanzu ya faru aiki na ƙwarin mutuwar da kuma da kuma ba kuma tumakai sai ta kai sai ya ce to a ji a ɗauko masa sanda yanzu o jihadi ba a jirgin da kolan namun daji masu kawo haji da tumakai da zai dinga kore su an gana da yi ga tumakansa na kiwo وقالت كثير الأنبياء عنده دعما سندنا النباوة لكتابات لنا والأدب شعيب شين لكلاد سندنا النباوة لكتابات إلا تكتل أنه أدب ليس قول إلى الدنيا أبوه سندنا النبو نوح النبي إبراهيم النبو صالح النبو هود النبو إدريس abubuwa annabi abubuwa na annabi yusufa duka wannan sandunan annaba da suna wajen annabi shi kisiri wannan jirgin na aka wa kana kisiri wa an biya inda kaza ya yi wata kaza min gulihim ko idan nan da kaza da hukuwa akwai mashi nake ne ba ba da tsawon imamu wa kisiyar ko suka jefa igiyoyin su wace fiye wanda saddinan kaga igiyo a nan shi ma su mujami ne na haka a wata bi ya biya a fa adam da ta je ɗakin da za ta ɗauko sanda ɗaya daga cikin sandunan annabawa har tana kai hannu da tsarinta ya faɗa kansa da ƙazarin adam min azir da gasuwar da aka yi daga bishiyar gidan aljanna inda dama alama na da ita ya farko duniya ba a kan hawa musa ita ce ba wannan sanda da nan gaba da gwamnati ita ce mai gaba macijiya ba a kan hawa musa annabi musa sai ya karɓi wannan sandar bi ilimin shu'aibu da sanin annabi shu'aibu ya san cewa sandar annabi adamu ce kuma ita ce mafi daraja a cikin sanduna domin ita kaɗai mai sandar da aka mace ta daga aljanna duk sauran sandunan an sassafa su da bishiya ta duniya bayan da ya iya haka Allah ya hukunta ita ce sandarsa shi ma gadarsa ce duk da cewa ya aje a ɗauko sanda ana zuwa kuma sai aka kawo
فلما قضي موسى توفى بأهله آخر من جانب الطول من جانب الطول وأنقال لأهلهم إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة
annabawan Allah ne suke gadon da ba da adam bayan annabi Adam dan ta shi su ya gaje ta حتى فقال منهم إلى نوح مرضوع وجاء النبي فيما يقع في الأدب ثم إلى إبراهيم وخلص الله على إبراهيم حتى وصلت إليكم حتى تفعلون أنه يفعلون وقال لا يعقوبها غير النبي والنبي يرفع والنبي ɗauke da in ba annabi ba ne in na a bar sai ta shi ne ta ta haɗe a ce ta ba mu haɗiya ko kafin a zo a jefa mata igiyoyi da zandunan matsafan fir'aun to annabi sha'ibu da ya ga aka kowanne sandar sai ya tsaya yin kallo ya kai ya za a hali da aka ba annabi musa ga ya karɓa lafiya to ya gane cewa lallai wannan shi ma nan gaba zai zama annabin allah wannan ma ƙaba musa da ajala nan an yanke shekaru takwas ko goma Allah ya ce yayin da annabi Musa ya gama wannan lokaci da aiki ra'ayin lokacin kiwon wa huwa samanin aw ashiru sinin ko dai shekara takwas din ne ko shekara goma abu ne bai kayyade ba ko kuma ya gaya maka a samaniyar hijatin fa ina da mamuta ashirar farin injin zan kuma ka ce wallan ma qada Musa ajala wa ce wallan ma qada Musa samaniyata sinina ko wallan ma qada Musa ashara sinina a yayin da Musa ya cika wannan lokaci ajali to sai yan biyu ne amma da aka ce ashara sinina wa huwa al-mazlum bi shi da wanda ake zato saboda karamcin da shi ba zai cika shekara biyu da goma وصار بأهله سيتولى إيالاتها أي زوجته ما تنسى بإذن أبيها بإذن الله وضع له شعيب bayan ya cika shekaru goma ko takwas din an ɗora musu aure sai kuma ya shauƙin komawa gida inda dama aikin da aka ɗauke shi ya gama abu yana da dama ya koma inda ya fito kuma ya kama kwallo wanda yake zai koma gida يتولى الرجال فنشد منه وبدا له العين فيكون فضل له مثل الشاشه الجميله ويما تكون تبيع عداجي أنا تبيع هو نار الوجع من جانب كل تبيع مجهود أنا تقول أن بمعنى أبصر من بعيد شين أنبو وحياة النور تجيبا تجيبا الكور يجب جبل الكور يمكن قال لآله الكتب سيك وإيال الناس انتم تدور أولاءنا لأنه بدأوا بكم لأنه يكاد يبيع شما أولا وهذا تدبسون لأنه قد تدبوا بكم شما وليس يبقى انتم تدور أعلم إني آنس ما لا جيبنا هم بمتع لعلي أجيكم من هذه خبري watakila zan zo muku da labarin hanya bin haka ko da wannan wutar dan in ka zo wura a daji to akwai mutum a wuta dan ku zan zo muku da labarin an yi tsariki game da hanyar wutura wa kana kada ka daha ya kasance a lokacin ya kuskure wa hanya ya fata a cikin daji abin da muka karanta a baya a suratul naml in kuma ban samu labarin hanya ba أو جدوته هو يومك ذاك الشيء من المال والمتاع لأن تفريط الجيم هو جزوة أي كالعب ولينكي وشعلكم لكم كالشيء مكامش من المال والمتاع سيهم بيدي لعلكم مفيدة شورا وتنقلون الفاجد منه أي تبتدوا تبتدوا يقول ذاك اليوم جميل والدار المدن من تأتي في عالم من صليب النار يقول لولا أن تكون لا بصليب وفتحها فلا فلما أتاها
فلما أتاها نودي عليها من وادي الأيمن في البقعة المباركة في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين
فلما أتاها يا عند أنكم مقايرون وأنتم وتوجدوا وجه دوك الحج نوجي رياك الشراش من شائل الوالد والكافة والنفل أي من جانب الوالد تجيب والنفل الأيمن المنزل الدابة الأولى كأنكم مقايرون tunda akwai yana da damar da hawan da ji kira ta ɓangaren gabashin shi annabi Musa. Imamu Sawun ya ce kira aka ta inna Musa da mara Allah da fushta ilaka bi shajarar. Annabi Musa lokacin da ya ƙaro wurin sai ya ga wutar tana ci ne a kan bishiyar. Bishiyar kuma alkabara koriya ba bushashiya wanda ta bushe. Koriya da ganye da komai wutar tana ci a kan bishiyar ba tare da bishiyar ta kone ba ko ganin bishiyar ya kone kuma wuta tana ci ganga ganga to a jima Allah zalika sai a jin kuma ya gane cewa wannan abu ma la yake zuwa a dai ba wanda yake da ikon yi wannan illan ba sai Allah to wannan ma duniya yayin da aka kira shi alima sai ya gane Allah la huwa mutakaddimu zalika lida ya gane cewa hakika Allah ne yake magana da wannan kiran da yake ana kiran ka kawai ya gane kiran Allah amma ba za ka ce muryar Allah a wannan abubuwa da mai kira ne kawai na Allah domin shi zancen Allah ba sauti ba ne ba hadafi ba ne yana fata an gane kira ne kawai mu je ya ka kira shi ne shaɗe ruwa ne a yi ta ɓangaren gefen wannan kwani na dama kuma buƙatar mubaraka kuma a cikin wannan guri mai albarka mai albarka ne da musa ga annabi shi yanzu annabi musa guri ya yi albarka ya kama yi kalaman layin kora domin jin zancen allah da ya a cikin wannan gurin amma kafin zuwa annabi musa guri ne adi kamar sauran gurare ba yi da wani asali na tarihi ko wani abu da na da muhimmanci a wurin. Gamba a dalilin Allah ya kira ya abin Musa a wurin, annabi Musa a ya fara yin zancen Allah, to sai mun ya zama albaraka ne albarka ne Musa a wajen annabi Musa. Mina shajara kuma da wajen wannan bishiya, wato zama ganin bishiya. A cikin wannan guri ne albarka ta gefen wannan bishiya da take ci da wuta. abinda ya ji kiran an cewa da ya musa ya kai annabi musa in ji ana ba in ni cewa ni ana ba ni ne allah rabbu da alamin da ubangijin talibai na'am
wa amaru bi afar فلما رئيها تعبد كأنها جان والليل مدبرا والليل مدبرا ولم يعجل لينظر بعقل ولا تكن لك من العاملين
Imamu Sani ya ce da Allah ya ce ke rufu ake mubaraka, ya an da wasu zalika da mahaji a wajen da rufu da kasu amma. Domin shi a kan musa a wajen gurin ne cikakkiyar albarka ta zama shi gare shi. Ba dukkan mai zaki wannan dare a wajen annabi Musa al'adu ayyami ko al'adu layali ita ce mafi arzikin dararen da yi a rayuwar da duniya yake kalilan da Isra'i bi Rasulullah kamar daren Isra'i da Miraji ne a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ita ce daren da Allah ya bashi kyaututtuka da tsaraba da kuma abin da ba shi a wajen kwanaki na rayuwarsa wa'amma ila abdin ma'awu saboda haka wannan daloli ne albarka a wajen Allah Musa kamar albarka daren da ya rasu a cikin da ya rasu Isra'i a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wa an alki albarka wa an cewa dai alki albarka ka dai wanda ka zama fa alqa ta yadda wanda ya inda ya gane Allah ne yake magana da shi wannan mara aka tattu yayin da ya zo wannan sanda ana girgiza aikata harok tana motsawa sanda ce ko bushashiya yana je ko da ya ko da ya tana motsi ka an da hajjanu kai ka ce ita mashidiya aljanu mashiyar hayatu tsakiya ita ce mashidiya karama min kurata a kasa saboda gaggawa da sauran motsin da tana tsalle tana dawowa da gaggawa kamar da gaggawa karamin maciji kamar guguwa wanda take da saurin kai kala da kuma saurin tsalle da kuma gudu wannan kuma baya warware abin da ya zo a wata aya da aka ce su wani zuri kuma duk kisa ɗaya ce duk magana guda ɗaya ce a can an ce su wani mulki ƙatan mulki shi ne su wani sai kuma an ce jami'in ƙaramin maciji to babu tanakuri malam mutum suka ce a zahiri gani na ido to ubani ne ƙatan maciji inda sanda ce gwargwadon tsayin ta shine gwargwadon tsawon maciji bayan ta rike to amma kuma mu'jizar da Allah ya yi wa wannan sanda tafiyarta da motsin da kamar na ƙaramin maciji kaga maciji ya girma da yawa ba yi da zafin nama ba yi da sauri ko tafiya yake ba ya iya gudu ko ya zama yadda ƙaramin maciji yake saboda girman sa da kuma nauyin jikin sa to amma ita wannan ta saba wa wato macijiya ta zahiri wanda ita girma da yawa ba ta iya yin tsalle ba ta iya gaggawa wanda in kuma tana da zafin nama to za ka zama ƙarama ce ba ta girma sosai ba ta ɓangaren motsinta ka anna ha jamu ta ɓangaren girmanta a zahiri ka anna ha tsoron rubi kai za ka ga cibiya ce kasuwa mabayyaniya ka anna ha jamu annabi musa da ga macijin nan wannan sanda tana motsi kamar na maciji yusuf raja hadaniya wanda mutum da ya fiya yana lura da baya ai hali wa yana gudun na da wannan macijin yana tsoron ta faru su wurin da su ji shi wannan mai aiki kuma bai tsaya ba da ya juya ai wannan mai bai dawo ba ya manta ma da kiran da ya bi da kuma maganar da aka yi masa banu jiya sai aka kira shi ya musa a ƙabin ka fuskanto bi ma'ana ka dawo wala ta kan kuma kar ka ji tsoro innaka min al'amilin lalle cewa kai kana da shi a kusurci a cikin ruwatin wanda aka ce inni la ya hafu da zai yin rufani ya kana gaba Allah yana magana da kai kuma ka ji tsoro kuma ana shirin a naɗa kan manzo to amma abin da ya sa ya ji tsoro lokacin bai zama manzo ba shi ya sa Allah ya zama da inni la ya hafu da zai yin rufani ni fa manzanni ba ka jin tsoron kowa a gabana ba ka jin tsoron kowa ba tsoron Allah ba saboda haka Allah ya masa la ta kawo kai wa kan hadin kuma in za ka yi da al'amu da zai cewa kai kana da su abu da su ba abin da zai faru
اخرج يا بني قلبك فخرج بيضاء عن غير سوء واضم اليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك الى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين to duk da kake bijin din Allah ya ka shigar da hannunka a cikin aljihunka to duk da ma na kurkun ka shigar da ya ka hannunka a suna na dama bi ma'anar kafu ya samu hannunka duka alhamdulillah ba fi da ruka a cikin aljihunka ruwa ɗaukar da min shine aljihun ka wa irja sai ka fito da riga tambayin za ta fito kira ba ba kawo a yin nan a daban tsakanin yadda ta kasance na wankan jarfa shi ne launin jikin alaƙa guda ne kamar wankan jarfa layi ba fari ne kan kamar larabawa ba ba kuma baki ne kamar bakar mata shi ne adamun launi kenan tsakanin yadda ta kasance na alaƙa na wankan jarfa layi za ta zama bai ba a falatar min zai rukuni ko ba tare da wani cuta ba na alwara da ya same ta ko kuma lafiyar da kalau amma za ta yi haske ba tare da wani cuta ta na alwara ba ba da kana ta ta koyi da ulumi rufi ya raka sai ya shigar da wannan hannun nasa a cikin hajjiyar wata wa a karar da har da biyu ko da aisha sai ya fito da ita tana kyalkyali kamar kyalkyalin rana to ka shirba da kuma tana lullube ganin su tana ɗauke ba wanda zai iya kullewa ya kan yadda ka zaka za ka iya kallon rana ka kula mata ido ba to haka ya ka zai yi ta sanya hannunsa a jikinsa ya wuta yana kyalkyali irin hasken rana yana ɗauke sannan Allah ya ce wani wani dubulai ka jana ka taro jama'aka an matar ka yi zuwa gare ka minar da haka mutu da tsoro arzaji ne mace da harafai a jama'afi wata kone kayi a wani da da tsoro wufi ne a rahani ba ta mu kira a ce minar rahani ba a kafi arzaji ko to ba a kafi da wani a raka fita na farko ita ce da yawa وذمه لكم رفع صاروها أي الخوف شين القلوب يقول لنا رغبا ورحبا رغبا ورغبا يقول لنا رغبا ورحبا الراهب السرور الراهب بذو السرور الرغبان شين القلوب أي الحاسب من إضاعة اليد ولن ننبه كذب سيئة دليل الشريعة لمهن النمو da an rikina hafi da bika idan kana tsoro hasken kai ma ya dame ka to ka kashe shigar da idan shi aljihun nan naka ba da ku da zai ka kone da ya hada ke hada au kula zuwa ga hayu ka zama koyon da kake ba da goma za ka yi haka in ka tashi nuna wa mutane mu'jiza ko ko aya to kana fata aljihu da wannan yadda kana kula da yadda kai ka samu kyau kuma ka ji tsoro ko ta gaje ka duka za ka bai da jiki an ka buga sai ka koma yadda take wa abbara ana biljana Allah ya yi izina da wannan hannu da suna aljanna kuka da shi ina dan adam ne hamata da anna lil insan domin ita hamata a wajen dan adam kan jama'i lillahi kamar fuka miki mai rubu da ka ji ila janahika zuwa kuka bikinka wa ala hama za a yi ne farmanika ita shi ne wata tafi akwai kira da farmanika ita shi ne ke nan wata tafi da kuma yau samun farmanika ai farmanika al'azar wancanan ka sandan nan wajen da wannan hannu da yake zama mai haske ko kuma al'asa asali wajen da hannu وأن الراجل أول هو تعجيزه هو عسل سلامة الله المسلم هو أعوض فما لا يبكي أن يبدو متشي كما أن يبدو أن يبدو ما تعيب إذا ولد لك والله أن الخير شيء صعب أشيء فذلك أكشف فذلك وفذلك wato ishara ko ta mu'annasa kuma aka yi tafiyar wancananka sannan da hannayen nan burhana da hujjoji da guda biyu mursalani da aka aiko su tare da kai birnin duka da ubangijinka ila fir'auna zuwa ga fir'auna da malikihi da jama'a duk abin da aka baka an baka sanda da zama mace da kuma hannunka da yake yin haske ka je ka zuwa kullai ruwa da fir'aun da mutane idan domin shi da wani da jama'a tsakanin su kuma ke kuma mutane ne fasiki da fasikin da saba wa hannu
أَوَلَمْ يُرِكَ فَرْضُهُ نَفْسًا فَعَسَاهُ أَنْ يَقْتُلُوهُ
قال رب سير أنه مغاك يا أبنجد إني أبنجد من نفسا نيفا لا كشف إليه منهم كذلك الآوى هو الكثير وكان يشير هو الكثير يسس لك بعد فأخاف إلى يقول أن يقتلوني كيف كشف به الوجود الوجه في دلالي هذا يا حاجة ما يمتع فأصاب ما يأتي ولا تخف ni la ya kafu da dai da mun ka gudu tun a zaune an gaya masa amma har yanzu da yana zo mai tsoron saboda ya ga karfin fir'auna na zahiri da kuma rashin imaninsa yana duba kuma shi ga laifin da ya yi dama ta an fifita kirkawa a kan shi kuma ya zo ya kashe musu da kirki kuma dalilin fito wata kenan daga jimura yanzu kuma in ya koma aka nan gashi ya dawo ya za'a yake roƙo a kawo ya kuma yi ina duk tsoron kasu kashe na da yin wannan kirki da na kashe وأخي هارون وأخي هارون هو أكبر مني إذا لم فأرسله إلي فاتقني إني أخاف أن يكذبون
sai annabi Musa a cikin munajatun da yake yi wa Ubangiji yake wa shi Haruna yake ya Ubangiji na ɗan'uwa na Haruna na Buhari kuwa a kawai ne mai gani shi ya fi da kuma a ƙarshe ai abu yanzu minni ne gani shi ne a farko shi ne mafi bayyanar harshe fiye da ni in yana magana ya fi da iya bayani bayanin da zai gamsar da mutane su fahimci abin da yake nufi kuma su yarda da magana ba a zirin mace Allah ka aiko shi a matsayin kwanzo ka iya tare da ni kaga shi annabi Haruna a cikin alama ya kan wanda su roƙa mutane Allah ka aiko shi tare da ni Ritar ya zama kamar garkuwa ko kariya ai mu'inan mai taimako gare ni wa bi iradi bi wani dani rad'an bila hamdatin ba tare da alhamdar ba radan kenan fa alzuhu mati radan ta mu kira ko fa alzuhu mati bidan sun fa ka ko fa alzuhu mati yayin yadda kana da fata fa alzuhu fa alzuhu mati radan يقول أنه بشير لذن يكذبني ويذبك كفا ذلك قراءه بالذبن هو يصدقني تقول القراءة هو يصدقني جواب القرآن شين جواب الدعاء الربي وفي قراءة بالربي وسنته هم سمته يدعى شين يقول أو يدعى inni a kawo abu kan rikuru domin ni ina da tsoron laje ni kadai nake Allah ya aiko ni ina jin tsoron an yi kan su nuna kan an yi kan su wuni kan su karya ta ni ina jin tsoron kan su karya ta ni laje musu ni kadai da farko ne ni harshe na da wasu abu da su musu kamsashen bayani da za su gabuto har su yadda da abu da musu shi amma ta haɗa ni da ɗan uwa na ba nuna tunda ruwa a kawai domin imanin ya fi ba a harshe wataƙila in muka zo daga Allah ne ya aiko mu tare da shi amma shi ya yi musu bayani wataƙila za su yi gamsar da su su yarda da abin da muka zo da shi. Ƙara da mutu ga Allah.
وَنَجْعَلُ لَكُمَا قُرْبَانًا فَلَا يَجُرُّ إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الرسول ظالمون wato lokacin da annabi Musa ya ce wa Ubangiji ya haɗa shi da annabi Haruna da ƙasarsa da yake yin sa harshe da shi a Musa yana tsoron kada da auren da jama'a su kayyada shi. Imam Musa ya ce abin da ya sa ya faɗi wannan annabi Haruna ya fi yin sa harshe bi sababin ƙoƙarin da in kawo TV a dalilin wannan ƙoƙarin ingina da ta kasance a cikin bakin da sababin taunatin da kiwa a kuma wata jirin fefe a dalilin garwa shi musamman ne ya kasance a bakinsa lokacin yana karami a lokacin yana karami bayan an yaye shi a samun gidan tunauna tunauna da ya zo zama a fadar da ana fadanci ana zuwa da annabi musa yana da zafi saboda shi da wani bayan da ita kuma matar da arzikin kutubu za a yi dama za su yi a ce ake fara aulatan kima walada to sun ɗauke shi a matsayin ɗansu in an zo fada yana kalami ma ana zuwa da shi to wata zama kalmar ya ɗauke shi yana masa wasa ya taɓa musa ya kama jirgin kuma wanda ya ja to da ya ja jirgin ga wannan lamba irin na jami'ai wani kai da yara ƙanana ba ne an ce sai sai da ya tusa a gaban fada wannan saboda zafin jirgin da ya musa ya to sai ke kai wannan yaron fa'ila da shi ne yaron nan da bokaye suka ce a shi ne zai zama da nufin mashawar suke nan sai kuka aga ce haban kai kuma a kunka da yaro yaro ba da hankali yaro ne ranabi ko hankali ma ba shi kan yana girma ka tada hankalin a haka sai za ka yanka shi sai kai ke zo a gwada in ma ba da hankali a yi zamu gani sai yace a je a kawo masa garwa shuru za a cikin tasu sannan kuma a kawo dibiru a wani lafa da ba haka ce a kawo tasu a jami'i ɗaya dibiru a cikin ɗaya garwa shuru na wai zai gwada in dai in yana da hankali ai ai ba zai ɗauki wuta ba ko wajen dibiru zai sa hannu haka ai a gaba a zai to malamai masu kawai sa ya zama ce a kan wuta ya rika hannunsa tunda shi da abin da ya saba ana ba shi yana ciki wajen jibiru ya yi hannunsa ya sa ya ko alaka da jibiru ya karkatar da hannun zuwa wajen da lafiya ya tsora masa kuma har ya ɗauka ya sa a bakin lokacin da ya ɗauka aka ɗauke masa jin zafi a hannunsa yana sawa a bakin jin zafin ya zafi ya ƙona masa hanci sai ya canza ƙara sai ya kawai ya fashe da dariya ya yi lalle wanda ya gudu ba ya ta hannu har zai ɗauki wuta ya sa a bakin to wannan wutar da koda ta harshen ta yi harshen gilla in yana magana tana ɗan gwala-gwala akwai haka kuma baya kula ba kowace magana da in ya faɗa ake ganewa ba dole ya kama jin wancansa ya saba yin magana da shi yau da gobe shi ya sa a cikin tsohon raha da Allah ya yi aiko shi yake yi wa kawa da mutanensa ko in in in in hajjira ka zauna inda mutane ba da bishira a jin sadiri ويسر لي عروة وحما طولة من لساني يفقه قولي فليس واجعل وزيرا من أهلي هارون أخي أشهد به أمري وأجلق في أمري كيف تأثيرا كثيرا ونذكرك كثيرا إذا كنت بنا وزيرا قال قد أريد السوء لك يا موسى أكثر في الله تعمل لك كم يا كأنه موسى يا روح أنه هارون ماذا شاء كثير أباك a warware wannan kurji da yake an shiga wahalar kuma da tafiyar hali ya fi kawai koriyar da kawai da mutane da za su dinga fahimtar zance na sannan kuma ka aiko annabi haruna ɗan uwa da an tiro mai ne da mutum da jiki a ƙarshe aka ce da an baka abin da kawai sa ya goma to daga nan shi ma wannan kujirin hankali da ya warware inda Allah ya ce kan kujirin su da ka ya goma to amma ya riga ya roƙi Allah ya ba wa annabin Haruna zanzanci kuma an ba shi. Shi ya ba a nan aka a wata ya ake cewa in haba ila ka kauna inda hu daga ku tafi ko fatiya ko haka dai aka ba da kirkar a nan da sunan kasiriya. Amma a cikin suratun na ga ka ce in habi la ka kauna inda hu daga wa kun hallaka ila an tazarci. dan annabi Musa ake gaya wa dan shi da yake magana da Allah in an gaya masa zai gaya wa dan uwan da Allah to Allah ya ce ki kaza Allah ya ce ki ce kaza shi annabi Haruna ba a magana da to idan ka ga an yi magana da mutum biyu to an gaya wa annabi Musa ne ya gaya wa annabi Haruna amma ba wai direct ake gaya wa annabi Haruna kamar da ake gaya wa annabi Musa da kwakwara ta yin hafi ila gaba da dama shi kadai aka gaya wa sai dai zai gaya wa annaba haru da kuma da zai kuma da yanzu ba inni a sabu an yi karbihu da kala da shi ko abu kala sai annabi musa a sai allah madaukakin sarki ya ce wa annabi musa kala shuku abu da da sannu za mu kalfafi dan kanka al'abu zanki ai ba ana gani mu kawai ka za mu karbace ka bi hakika da wancan ɗan uwa naka al'adu zanti ana kiran zance ga aikin kalbi saboda mahalli ne da yake ɗauke da kalbi na ɗan adam babu kalbatai ka da ɗan uwanka annabi haruna ونجعل لكما سلطانا كما لا تسمي يومك فيك عند لبكا للجاي أكد فرعون لبكا نمسا فلا يجدون إليكما بآياتنا ولا فقط فازوا لكم بذوك بولك مجاوة أقول قبل إذهب تقول لكم بآياتنا لآيوين لبكا بك أنتما كوكو بيهم ومن اتبعكم لجاهلون بالكل ولا تستجيبوا كل ما من لما لم أكن في رمض الله كل أخوة لما لم تنتهي بنو إسرائيل تو أخيشير أن يضاف لما يحملك في الأرض لها نحن لولا أن ورسيبها بآياتنا أنتما كوكبين كوكبين غير أنما حملون ومن اتبعكم بالكل ولا يجيكم الإيمان لكم الغالي هو الغفار جلب له أقل جواب نعم فلما جاء موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا قالوا ما هذا إلا سحر مبتلى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين نعم فلما جاءه موسى جاءت أدب موسى يقوى سرعودة متعلقة بآياتنا تولدنا آيونا متجنات مبينة أي واضحات من ذلك أبينه قالوا ما هذا إلا دين مفترى sai fir'auna da mutanen da suka ce wannan abin da suka yi mana da shi na sanda da suke zama macijiya da hannu da yake wani kyalkyali ba ko don gani ba ce sihiri ne mutanen abincin kira a yi hukunta da ke wanda aka shirya shi ba gaskiya ne daga Allah ba wa ma ta gina bi hawa muka ce muka tsawo da irin wannan ba ka'idan ya taɓa kasancewa bi a ba'ina bi a yanzu a ba'ina a cikin kwanaki da wasanni da shekaru da ubannin da kakanninmu al'awwali da zaman da suka rayu tun labarin kulle ya ji muka ha duwar taɓa jin irin wannan labarin cewa sannan an zama maciji hannun mutum yana kyalkyali kamar ta rana ba alhamdulillah
فَتَوَلَّهُ الْعَذَابُ
alhamdulillah alhamdulillah Thank you. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم العظيم اللهم يا من نسبت من السماوات والأرض ونسبت من الجنة في قلوب أمهاتها ربنا في قضائك وقدرك رزقا يليق بكرمك ورحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين